أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya mana muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya mana muwafaka da abin da za mu saurara Allah ya sa abin da za mu karanta da saurarawa ya zama sanadiyyar tsira gare mu duniya da lafiya alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam muna cikin kitabu jaza'is sayyid ko haka za mu tashi sabon babu
باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة
باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة رجل يتمنى رجل والرجل يحج عن المرأة يكون أن رواية إثباتي باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة wannan babi al-Imam al-Bukhari rahimahullah yace wannan babi yana magana akan haji anil mayyit a madadin wanda ya mutu ma'ana yi ma mamaci haji yi ma mamaci haji kamar yadda mai rai zai yi ibada ta haji kwadayin lada ga ubangiji tabaraka daga wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala to haka ma hukuncin yi ma wanda ya mutu a yi mai hajji Allah kai ladan gare shi wannan babin zai yi magana akan wannan sannan bangare ɗaya kenan sannan wannan zuri anil mayyiti da cika tama wanda alwashin wanda ya mutu a cika mai alwashin shi mutum ne alwashin bana sai ya ta aikin hajji sai rayuwa bata kai ba to a cika mai wannan alwashin a je a yi mai hajjin shi ma wannan babin abin da zai magana kai ke sannan bangare na uku ma'ana tarjaman na da bangarora uku sannan war rajuli ya hujju anil mar'a haka nan rajulu ya hujju anil mar'a namiji zai yi hajji a madadin mace ko war rajuli ya hujju anil mar'a باب الرجل يحج عن المرأة كنا من الدوكا كما باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة نمجي يهج أمد دمتي معنى ودتي وفاتي وكما ودتي الواشن ذاتي kuma sai ga wafati ya kama ko kuma a'a ba alwashin ta yi ba a dai aslan ma'ana tun tashin farko ba alwashi ba ne amma a yi hajjin don Allah ke lada gare ta to wannan babu abin da zai magana ke
حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابو اوان عن ابي بشير عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما ان امراه من جحيره جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال نعم كنت عنها أرأيت لو كان على أمه دين لكنت قاضية إن الله فالله أحب بالوفاء أكنت قاضية
masu irin wannan wani fasali ya yi mashi gaban ƙadiyatan Ikdu. To. Na kuna da wasali. Abdullah. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانا عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية أقضوا الله فالله أحق بالوفاء wannan hadisi Musa bin Isma'il at-Tabuzaki ya zantar da mu in ji al-Imam al-Bukhari qala hadathana Abu Awana yace Abu Awana ya zantar da mu an Abi Bishr ya karbo daga Abi Bishr an Sa'id ibn Jubair ya ji daga Sa'id ibn Jubair shi kuma Ali ibn Abbas ya ji daga Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma anna imra'atan min Juhayna yace sani dai wata mata daga Juhayna ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat تاز وجن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقالت تجي إن أمي نذرت أن تحج حقيقة أمي ما هي فياتا تاي الواش تاي باكتي أن تحج cewa za ta je ta yi hajji falam ta hujji hatta mata sai ga shi bata yi riga ta yi hajjin ba har sai wafati afa aqujju anha yanzu na iya yin hajji anha madadinta na iya mata wannan hajjin da sai alwashin za ta yi na iya mata dangin cika mata alwashin qala na'am hujji anha qala na'am ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace eh zaki iya yi kaga eh zaki iya yi amsa ce amma tare da haka kuma sai yayi takidi yace hujji anha ki hajji anha maimakon ta shine ma'anar na'am din kaga an ƙara fitowa da abin karara a rayiti annabi sallallahu alaihi wasallam don ya ƙara ƙarfafa abu ka ji ƙarfafa bayan ƙarfafa na'am amsa ce hujji anha ƙarfafar amsar ne sannan wannan zancen da zai zo baya annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba ni labari law kana ala ummiki daynun a kunti qadiya yanzu a ce mahaifiyarki ko da ta mutu ana bin ta bashi yanzu baki biya mata baki biya mata ma'ana yadda in ana bin ta bashi zaki biya mata haka in ta yi alwashi zaki iya yi madadinta zaki iya cika mata alwashinta ta haka yace abdullaha ai kam in dai wani za a biya bashin wani to Allah tabaraka wa ta'ala ya cancanci a biya haƙƙinsa in dai wani na bin ka haƙƙi ko wani na bin waliyin ka haƙƙi in yayi wafati ka biya masa madadinsa to ba wanda ya cancanta a biya haƙƙinsa kamar Allah subhanahu wataala fallahu ahaqqu bil wafa'i Allah subhanahu wataala shine macancanci bil wafa'i da biyansa wannan kenan kaga nan abin da yake karantawa ana cika alwashin mamaci na aikin haji yayi alwashin zai aikin haji bana ko baɗi ko shekara kaza sai shekarar lokacin ta yi ba da lafiya har yayi wufati ko kuma yayi wufati to wannan waliyinsa ko warisinsa zai iya cika masa wannan alwashi
باب الحج أما ما يستطيع الخروج على الراحلة
sannan cewa warrajuli ya hujju anil mar'a in an tuna farkon lokacin da muna bayanin tarjamar an ce tarjama na bangare uku to mun ji ɓangarora biyu na nuzuri an ji ɓangarora na shi wa mamaci hajji to abin da ya rage hajjun rajuli anil mar'a a tarjama war rajuli ya hujju anil mar'a amma a hadisin babi fa mace ce za ta yi hajji a madadin uwarta mace an fahimta to me hukumin mu da baka tsakaninsu za a ga kuma akwai shan bambam aka ce eh abin da yasa shi in dai mace za ta iya mace hajji madadinta to namiji min babu aula an gane namiji shi min babu aula ne min babu aula ne don haka nan don haka al-Imam Bukhari yadda ya akala wannan tarjama da abin da ya koro karkashin ta ba sabani ma'ana min babu auladi in dai mace za ta iya mamace ya uwarta hajji kuma a ce yayi to ai shi namiji min babu auladi to باب الهج أما لا يستطيع الثبوت على الراحلة wannan babi yana magana akan al-Imam Bukhari yace wannan babi yana magana akan yin hajji a madadin wanda bai iya tabbata ala rahila da amsa abin ruwa saboda rauni ko ciwo ko tsufa ko wani yanayi dai ya sa bai iya zama kan abin hawa yayi tafiya zuwa hajji kaga yanzu ba mutuwa ba yana nan raye amma hajji sai an hau abin hawa shi kuma la yastati uthubuta ala rahila to ai hajji maimakon sa ai masa hajji madadin sa shi kuma wannan babu shi dai a gano bambancin wancan wancan yin hajji anil mayyit daban wannan a rayayye ne amma la yastati uthubuta ala rahila shi ne bambancin su to حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما ان امراه حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابو العزيز بن ابي سلمه حدثنا ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امراه من خطعم عام حجه الوداع قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده بالحج أدركت أبي شيئا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي فهل يقضي عنه أن أحج عنه قال نعم حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة حاء حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جاءت امرأة من حتى عام عام حجة الوداع قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده بالحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه قال نعم وأن الحديث الإمام البخاري رحمه الله يتحدثنا أبو عاصم أبو عاصم يا من تدم عن ابن جريج يا كربودك عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج شيكما ياجي عن ابن شهاب ياجي دق محمد بن مسلم بن شهاب الزهري شيكما عن سليمان بن يسار ياجي دق سليمان بن يسار عن ابن عباس ya ji daga Abdullah ibn Abbas an al-Fadl ibn Abbas shi kuma Abdullah ibn Abbas ya ji daga dan uwansa Fadl ibn Abbas shi ne Amir Fadl ibn Abbas ya ji daga al-Fadl ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma anna imra'atan abinda Fadl yace hakika wata mata ha sai datsi wannan isnadin ma'ana al-Imam al-Bukhari yana da wannan ta hanya biyu ta hanya biyu don haka bari ya kawo ma hanyoyin duk guda biyu bari ya kawo hanyoyin duk guda biyu sai ya yanke isnadin ya dakatar da shi ya dakatar da shi nan bari ya dauki kuma hanya ta biyu da inda za su tuke saboda za su tuke ne akan abu daya daka ma'ana kamar rike wannan isnadin in kara maka wani rike wannan isnadin in kara ma wannan wani isnadin ko kuma rike wannan hanyar in kara ma wani tsarikun akhar wata hanya daban na wannan hadisi da haka sai ce haddasana Musa ibn Isma'il kaga wancan Abu Asim an ibn Jurayd an ibn Shihab an Sulaiman har zuwa karshe shi kuma wannan Musa ibn Isma'il at-Tabuzaki قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمه شي كما يجي عبد العزيز بن ابي سلمه ابن ابي سلمه يا زنت قال حدثنا ابن شهاب يجي محمد بن مسلم بن شهاب قال ان تقل ابن شهاب ابن شهاب عن سليمان بن يسار ياجي لك سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال دق عبد الله بن عباس يدعى الله تبت قريش ياتي جاءت امرأة من حطأمة كافل أن امرأة منتم سندي وتماتا تاته ننكم يتي جاءت امرأة من حطأمة وتماتا تاذو لك حطأم إن اللورا a lura sosai da dikka akan isnadin isnadin guda biyu wancan watan yana magana akan watan anil an ibn abbas anil fadl ibn abbas a lura amma wannan daga Suleimanu mai sarin shi kuma Ali ibn Abbasin kawai. Amma wancan Ali ibn Abbasin anil fadl ibn Abbas. Aka ce ma shi ne dalilin da ya sa Al-Imam Bukhari ya rajjahar da gabatar da wancan isnadin na farko. Wancan isnadin na farko Abdullahi ibn Abbasin takan fadl ibn Abbasin. Domin abin da za a faɗa fadlu ne kaɗai ya halarci wannan abin. abinda shi ma kenan ji yayi domin wannan kadiyar da ta faru Abdullahi bin Abbas ma ya gabata tun cikin dare tun cikin dare ya gabata an gabatar da shi game da zamu je yanzu an gabatar da shi cikin tare da mata da tarkacen kayayyaki waɗanda maza Allah ce su wuce tun cikin dare to amma wannan abin da ya faru tsakanin kadiyar nan ta Fadlu bin Abbas yana goye bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ne a kan taguwa har shi Abdullahi ibn Abbas labari aka gane shi don haka ya ce ya ji daga Fadl ibn Abbas ya fi karfi da a ce kai tsaye Abdullahi ibn Abbas ne ke ba da hikaya an fahimta yace sani dai wata mata min has'ama daga kabila has'am ama hajjatul wada a shekarar nan ta hajjin bankwana hajjin bankwana hajjin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bankwana da al'umma قالت يا رسول الله أبن تتشي يا من الله إن فريدة الله على عباده في الحج أدركت عبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة سندي فرلا نند الله تبارك وتعالى يفرلن تاك باينس أتشكين شأن الحج تولن فرلا تارس كبابانا ينا طوه تقب تقب لا يستطيع أن يستوي على الراحلة baya iya ma zama ya daidaita akan abin hawa bai iya ba fa hal yaqdi anhu an ahujja anhu fa hal yalla shin ya rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sallim an ahujja anhu yanzu in naje ne haji anhu yaqdi anhu ya isan mashi an fahimta wannan an a hujja anhu kaman jumlan nan gaba kida in ka dunkule ta a matsayin fa'ilin ya kabi ne fa hal ya qadi anhu an a hujja anhu yanzu in naje ne hajji madadin sa ya qadi anhu ya isan masa qala na'am manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace eh ya isan mashi kaga kenan ba mudabaqar babi da tarjama باب الحج أما لا يستطيع الثبوت على الراحلة بابي dake magana akan yin hajji a madadin wanda bai iya zama akan abin hawa bai iya tabbata akan abin hawa ko don tsufa ko don ciwo ko don wata wata lalura misali da su iya subuta ala rahila to yanzu a iya mai hajji to kaga hadisul babi ya tabbatar da eh ana iya masa
باب الحج المرأة على الرجل عن الرجل باب حج المرأة عن الرجل باب حج المرأة عن الرجل wannan babi na magana akan hajjin watan mace anir rajuli madadin namiji madadin namiji mace ce za ta yi hajji a madadin namiji shin hajjin ta zai iya tsaya madadin hajjin namiji ma'ana ta iya yin hajji maimakon namiji ya isan ma namiji ko babanta ne ko wani wanta ne ko wani maga'ifanta ne misali to حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل رقيب النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خصعمة فجعل الفرد ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضرب وجه البر في الشق الآخر فقال إن فريضة الله أدركت أبي شيئا كبيرا لا يخطر على الراحلة أفعبدت عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان الفضل رديف النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فجاءت امرأة من حق عمى فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت إن فريدة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنك قال نعم وذلك في حجة الوداع الإمام البخاري رحمه الله يتحدثنا عبد الله بن مسلم kaga dai hadisin can ne ya sake maimaituwa kaga hadisi ɗaya ya maimaitu ta huskoki da yawa aka ce me hikimar maimaituwar hadisi ɗaya kuma ya tarraba shi na mai tarjimomi domin in an lura wannan in ka tsaya ka fahimci wancan hadisi ba buƙatar wannan tarjama babu hajjin mar'ata ila rajuli domin ta ce watan farillar hajji ta riski babana yana da cijo tsoho tugub tugub yanzu na iya hajji madadin shi qala na'am manzo Allah ya ce eh yanzu ta nan ba a fahimci hajjul mar'ati an rajuli ba an fahimta kaga kenan kaman ba bukata na sake wata tarjuma sabuwa sai aka ce to abin da yasa al-Imam al-Bukhari yake wannan na farko dai saboda si'atul riwaya yalwar riwaya al-Imam al-Bukhari in ka diba zaka isko duka wa'annan hadisai ko da suke iri daya ba fa ta hanya ɗaya same su ba yanzu wannan da ya kawo babu hajjil mar'ati an rajuli takan abdullahi ibn maslama al-qanabi tana ya samu shi amma wancan na baya fa wancan na baya musa ibn isma'il at-tabuzaki abu asim duk waɗannan kaga hanyoyi ne daban-daban to yalwar riwaya ma'ana ya nuna maka wannan hadisi na karɓe shi ta malam wani wannan hadisi na karɓe shi ta malama ne wannan hadisi na karɓe shi ta malama ne sannan dalili na biyu akan ɗan samu ƴan canje-canje kaga wa'ancan riwayoyi guda biyu da suka gabata ai ba maganar cewa fadlun abbas na kallon matan matan na kallon shi a kawai dai an tafi kai tsaye akan me ta ce manzo Allah bai manzo Allah ba ta amsa sallallahu ta'ala alaihi wasallam da aka ce kala kanal fadlu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam abinda abdullahi ibn abbas ya ce haƙiƙa fadlu ibn abbas ya zama radifa abun kuturna wannan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya goya shi akan abin hawa shine radifa abin kuturna faja'at imra'atun min hafa ama sai ga wata mata ta zo daga kabila hasan fa kana al-fadlu yanzuru ilaiha wa tanzuru ilayhi هذه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه sai fadlu ibn abbas ya rika kura mata ido ita kuma ta rika kura mishi ido to kaji wannan babu shi a wancan riwaya to don haka imam bukhari ya ga ilalle ko da yake takrari ne akwai bukatar wannan riwaya a kawo ta don suna da wannan kare wadda waccan ba ta da shi bancin inda ya karɓa ma ya samu ma to فجعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر a lokacin sai manzo Allah sallallahu ya haɗu cikin juyar da fuskar in ya kura mata ido hankalin shi duk yayi can ita ma tana kallon shi sai manzo Allah ya keɓo fuskar shi haka ya bar kallon ta ya bar kallon ta fa qalat to lokacin sai ta ce inna faridallahi sani dai farillan nan ta ubangi tabaraka wa ta'ala akan sha'anin haji adrakat abi shaykhan kabiran ta ruski babana na tsoro tugub tugub la yasbutu ala rahila bai iya tabbata akan abin hawa yayi tafiya afa ahujju anhu yanzu na iya yin haji madadin sa qala al-am manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace eh wa zalika fi hajjatil wada' Abdullahi bin Abbas ya ce wannan fa an yi shi ne a hajjin bankwana hajjin musulunci hajjin bankwana to me mutabakar wannan tarjama da hadisul babi cewa afa hujju anhu ita tana matsayin mace kuma ta tambayi manzo Allah ta iya yin hajji a madadin babanta haka babanta namiji ne to ta nan sai aka gano halaccin jawabu hajjin mar'ati an rajuli to shine tarjuma ke karanta to babu hajjin biyan babu hajji sibiyani wannan babi na magana akan hukuncin hajjin kananan yara shin kananan yara za iya hajji in sun yi hajjin yayi sannan kuma in yayin ga wanda suka ce yayi don sabani ne wasu malamai suka ce yayi to in yayin wasu kuma suka ce bai yi ba dan babu babu itiqadi gare shi bai iya kudurta niyya wasu suka ce a a iya masa niyya wanda suka ce yayi suka za a iya masa niyya biyu kenan to ga wanda suka ce yayin to yanzu wannan hajjin ya tsaya hajjin musulunci radadi ya balaga shi kenan ya sauke faradi wannan hajjin da yana karami ya zo ya sauke faradi wasu suka ce i ya sauke wasu suka ce a'a bai sauke ba su ban mali da imam shafi durar da ya balaga ana nan ana bin shi bai sauke farilla ba amma baladin da za a ba mahajjaci za a rubuta a ba iyayensa ko waliyansa da suka jirinci hajjinsa misali to sabanin da kenan
حدثنا عبد النوار حدثنا عباد بن زيد عن عبيد الله بن ابي يزيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول بعثني او قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في السكن من جمع اليه حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول بعثني أو قدمني النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الثقل من جمع بليل ثقل يسمكو الثقل ثقل مم. الإمام البخاري رحمه الله يجي أبو النعمان يا ذن تدمو قال حدثنا حماد بن زيد يجي حماد بن زيد يا ذن تدمو عن عبيد الله بن أبي يزيد يا جدك عبيد الله بن أبي يزيد قال يجي سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما yace naji Abdullahi ibn Abbas yadda Allah tabbata gare su ya kulu yana cewa ba'athani aw qaddamani rawi na shakka shin ba'athani yace ko qaddamani yace saboda takatsantsan da kaffa kaffa kas su faɗi abin da ba shi bane in suna shakka akan lafazi biyu duk sai su kawo su kowanne ne dai an yi an dace kai zan qaddamani yace amma shi yace watan ba'afani ko zan ba'afani yace hakikatan amma shi kuma yace kaddamani don haka sai kawo su ga barke da yace kaddamani ba'afani ya kaddamani nabi sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da ni ko ya tura ni hisfaqali cikin tarkace ma'ana lokacin da za a dauki kayayyaki kayayyakin tafiya daga musdalifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a gabatar da su to waɗannan lokacin sai maza Allah ce a haɗa da ire-iren mudha'afa raunana kada lokacin da za a taso daga muzdalifa wansa hake hanya ta tushe gomozo ya yi yawa kuma wanda adda rauni ta hiyar shi ba ta ɗaya da wanda Allah ya yi ne maji ƙari kake da za a tafi a basu baya to amma yanzu su fara gabata ka ko da za a je sai a tada su amma yanzu a tashi tare da su ana iya barin su kan hanya to shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gabatar da su min jam'in daga muzdalifa jam'u yana daga cikin sura muzdalifa matattara duk wanda ya tsaya arfa nan za a haɗu a muzdalifa nan za a taru za ka fi mata jam'i bilailin tun cikin dare fa aka tura mu muka wuce wajen jifa kaga wannan ya karantar da ni ya karantar da hajjus sabi Abdullahi bin Abbas yana karamin yaro a lokacin yana karamin yaro
حدثنا إسحاق أخبرنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن عقيل بن شهاب عن أنه أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عقبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت وقد ناحرت الحلم أسير على أتان لي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بنا حتى صرت بين يدي فقد في الأول ثم نزلت عنها فرجعت فصبرت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا وقال يونس عن ابن شهاب بمنى في حديث الوداع إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أقبلت وقد ناهزت الحلم أسير على عتان لي ورسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قائم يصلي بمنه حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول ثم نزلت عنها فرتعت فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقال يونس عن ابن شهاب بمنن في حجة الوداع عليها الإمام البخاري رحمه الله يجي إسحاق يا ذا الفدمو سنن يجي قال أخبرنا يعقوب يجي يعقوب يا ذا الفدمو aka ce ishaku wani ishakun ne nan aka ce ishaku ibn mansurin ne shine daga cikin ishaku kan malamin bukhari dan kaga ya kawo shi mufamin babu bayanin basra ko ishaku don akwai ishaku ibn ibrahim ibn makhlad al-ma'ruf bil hanzali al-ma'ruf bil ibn rahwi ishaq ibn rahwi daban sannan ishaq ibn mansurin daban wannan ishaq ibn mansurin din قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم yace Yaqub ibn Ibrahim ya ba mu labari qala haddathana ibn akhi ibn Shihab yace dan dan uwan ibn Shihab ya zantar da mu an ammihi ya ji daga amminsa Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri shi kuma qala yace akhbarani Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud yace Ubaydullah dan Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud ya bani labari anna Abdullah ibn Abbas yace sai dai Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qal aqbaltu wa qad nahtu al-huluma haqiqa na gabato a lokacin na gwamace huluma mafarki kaga yana yaro bai balaga ba amma ce ya kusa balaga na hasu na gwamace al-huluma mafarki mana ya gwamace balaga asiru ala atani li ina tafiya a bisa wata jaka litawa ورسول الله صلى الله تعالى وسلم قائم يصلي بمنه الهالي النبي صلى الله عليه وسلم يا زمو ينا سينا صلى أمينا إن أنتنا wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya kawo shi a kitab as-salat eh ko babin kafa strali amma da ya kawo shi a cikin kitab as-salat hatta firtu bayne dai ba'd as-saffi ko kuma babin sahu sahu yace har na tafi tsakanin ba'd sabbi watan sashen sahu sashen sahu na farko thumma nazaltu an hasan nan sai na sauka daga jakan nan farata'at sai na kyale ta ta ci gaba da watan kiwon ta kawai fasafaftu ma'an nasu sai na yi sahu tare da sauran mutane masu sallah wara rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala yunusu yunusu ابن يزيد العيني رضي الله عنه شي يجي عن ابن شهاب ياجي لك ابن شهاب ياجي بمنى في حجة الوداع wannan fa qadiyar da Abdullahi bin Abbas ke bayani ta faru ne a Mina a hajjin bankwana kaga wannan bayani da Abdullahi bin Abbas ke yi na hastul huluma kuma in an hada da minan a hajjatul wada'i kaga hajjus sabiya fito cewa shi karamin yaro yana yin hajji
حدثنا عبد الرحمن بن يونس حدثنا حاتم بن اسماعيل عن محمد بن يوسف عن الزائد بن يزيد قال حجة بما رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن سبع سنين حدثنا عبد الرحمن عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن محمد بن يوسف عن سائب بن يزيد قال حجتي مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأنا ابن سبع سنين وأنا ابن سبع سنين wannan watan afari na wanda al-Imam al-Bukhari ya kawo shi haddathana Abdurrahman ibn Yunus yace Abdurrahman ibn Yunus ya zantar da mu qala haddathana Hatim ibn Isma'il yace Hatim ibn Isma'il ya zantar da mu an Muhammad ibn Yusuf ya karbo daga Muhammad Muhammad ibn Yusuf al-Sa'ib ibn Yazid shi kuma ya ji daga sa'il ibn yazid qala abin da yace hujjabi shi sa'il ibn yazid abin da yace an yi hajji bi tare da ni ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga cewa hujjabi an gano hajju sabili karamin yaro to in ba a gano cikin hujjabi bai nuna karamin yaro to gashi karara ya ce wa ana ibnu sab'i sinina ina dan shekara bakwai aka yi hajji da ni kuma tare da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kaga iyakar hujja kenan karamin yaro yana hajji kuma in yayi hajjin yayi inda sabani yake to ya wadatar da shi ya sauke farali kenan ko ya balaga ba sai ya sake ba amma mafi yarin jaye dai a'a bai sauke farali ba kamar yadda bawa in yayi hajji yana bawa bai sauke farali ba don bai waje ba gare shi shi hajji mutum yayi ya zan ya sauke farali a masabin malikiya da masabin shafi'iyya sai ya zan baligi sannan kuma bayan ya zan baligi kuma ya zama ɗa don wanda bai balaga ba hajjin bai kama shi ba wanda ba ɗa ba hajjin bai kama shi ba to in yi hajji yana bawa farar da duk ya samu yanci to zai zo ya hajjin farilla hajjin musulunci amma ba wai ya rasa ladan wancan bane lada tana can tana lada tana haka ma wanda ya balaga daga bayan ya yi hajji yana ƙarmin yaro ya hajji farar da duk ya balaga zai yi hajji na sauke farali wancan bai sauke mai faralin ba amma ba ba wai ya rasa ladan bane wai ne shi
حدثنا عمرو بن مراد قال القاسم بن مالك عن جعيد بن عبد الرحمن قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول لسائد بن يزيد وكان قد حج به في سكن النبي صلى الله عليه وسلم
حدثنا عمرو بن ضرارة قال أخبرنا القاسم بن مالك عن الجعيد بن عبد الرحمن قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائل بن يزيد وكان قد حج به في ثقل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الحديث يجي أمر بن زرارة جاء الإمام البخاري يجي هذا الدم قال يجي أخبرنا القاسم بن مالك يجي قاسم بن مالك يا أبا ملاباري عن الجعيد بن عبد الرحمن قال يا جدك جعيد بن عبد الرحمن ياتي سمعت عمر بن عبد العزيز يقول يتي يا جي عمر بن عبد العزيز يناتي والي سائب بن يزيد سائب بن يزيد وكان قد هج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم الهالي لوكتين أن يهجي دشي يناتيكين شي الصائب بن يزيد با يناتيكين تركتي ko matsayi kayayyaki waɗanda ake ɗauka ma'ana ba a bambanta shi da kayayyaki ba yadda ake ɗaukaka haka ake ɗauka shi eh isa qalin nabi sallallahu alaihi wasallam to kaga da ibara ce ta me yana karami yana karami to kaga shi ma an gano hajju hajju sibiyan ko hajjatu sibiyan
babu hajjin nisa'i babu hajjin nisa'i wannan babi na magana akan hajjin mata hajjin mata aka ce me ya fuskar cewa hajjin mata aka ce ana magana akan sifa ta hajjin mata wasu suka ce ƙarin da mata suke da shi akan maza wanda su in an taso magana hajjin su to sai wannan magana ta taso ma'ana mace ba za ta yi hajji ba sai ta zo muharraminta ko sai da izinin mijinta ko kuma izinin waliyinta majibincin lamarinta shi ne kawai ƙari bambanci tsakanin hajjin mace da namiji haka malamai suka ce
وقال لي أحمد بن محمد هو الأرضقي حدثنا إبراهيم عن أبيه عن جده أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وقال لي أحمد بن محمد حدثنا إبراهيم عن أبيه عن جده قال أذن عمر رضي الله تعالى عنه لأزواج النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في آخر حجة حجها فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن رضي الله تعالى عنهما الإمام البخاري يتي وقال لي أحمد بن محمد يتي أحمد بن محمد بن الوليد أبو محمد الأطرقي ياتي مني ياتي مني من قال حدثنا إبراهيم يتي إبراهيم يا ذا تدمو شين إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال أذن عمر رضي الله تعالى عنه لأزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في آخر حجة حجها مازال سيدنا عمر بن الخطاب يا إذني جماعة النبي صلى الله عليه وسلم أقرشان حج وندي حج سنة قرشي وندي to ya yi izini ga matan matan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam za ce to har sai ya izini gare su sannan za su yi hajji aka ce i domin shi hajji na mata sai da izinin miji ko wanda yake maga isa watan matan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama su bayan annabi sallallahu alaihi yayi wafati watan suna karkashin kulawar sarkin musulmi suna karkashin kulawa ta sarkin musulmi amirul mu'minina shine mai kula da iyalan gidan annabi sallallahu ta'ala sallam gaba ɗaya don haka duk abin da suke so sarki musulmi suke zuwa su faɗa don a san sha'anin mace sha'anin mace da kuma girman magarisa ummu hatul mu'minina fari iyayen mu'mine ne hatta haliban yana ci amma kuma tare da haka sai sun nemi izini wajen shi domin su yanzu ba kamar sauran ordinary mutane ba misali yanzu kamar shugaban kasa zai yi tafiya ko iyali shi za su yi tafiya ai kaga ba kamar sauran mutane ba ne a'a nan karkashin gwamnati suke don haka yanzu gwamnati ce ke dauke da su don haka tun da gwamnati ce ke dauke da su don haka shirin da za a yi musu ba irin da kowa ba sai da aka shirya musu haudaci darbuka wadda za su shiga lullube ba su ganin kowa kowa bai ganin su kuma an yi shela kowa ya san matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wasu mu'minina za su yi hajji don haka kowa ya kama kanshi ba ma matsotsin da haudajin da suke haudajin da suke ko kusan kan wani ya matso inda haudajin saboda girmamawa da kuma kimanta iyalin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan da waɗanda aka hada su da su Usman ibn Affana da shi Abdurrahman ibn Auf din inda suka je can suka sauka can tsakiyar wannan kwarin da aka zo maka nan ne suka yi mata Annabi sallallahu alaihi wasallam sansani to ba wanda aka yi dai sansani kusa da su ba wanda zai matso su su ma da suke kula da su kaga cikin sahabbai ma sai da aka sabu sai da Usman Abdurrahman ibn Auf suna da cikin goma nan da aka yi bishara da aljanna to su za su kula da su amma su ma ɗin gefe suke su ma gefe suke su ne ke kula da su duk wani motsin su ne suke bukata me za a yi me suke bukata me za a yi akan wannan kadai khalifa ya wakkala su don su kula da iyalin annabi sallallahu alaihi wasallam
حدثنا مسدد حدثنا عبد الله حدثنا علي بن ابي عمرو قال حدثتنا عائشه بنت بنت طلحه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله الا يغزوه والمجاهد معكم قال لكن احسن الجهاد واجمله الحج حج مبرور فقالت عائشه فلا ادخل الحج فأنا أستمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال قال حدثنا حبيب بن ابي عمرو قال حدثنا حدثتنا عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله ألا نبذو أو نجاهد معكم فقال لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور فقالت عائشة فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هم؟ لكنا إيه، لكنا أحسن الجهاد مساتين wasu ya kawo shi ta lakunna a hasanul jihadi akwai lakinna lakunna hasanul jihadi mu shi ya kawo الإمام البخاري حدثنا مسدد مسدد ابن مسرقد يا زنتدم قال حدثنا عبد الواحد يتي عبد الواحد يا زنتدم قال حدثنا حبيب بن أبي أمره يتي حبيب بن أبي أمر هذا المقدم قال يتي حدثتنا عائشة بنت طلحة عائشة بنت طلحة هذا المقدم عن عائشة أم المؤمنين تاجرك عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت تتي قلت يا رسول الله نتي يا من ذن الله ألا نغزو أو نجاهد معكم yanzu ba za mu je yaƙi ba ba za mu je jihadi ma'akum tare da ku ba wasu ka ce tamanni ne kai ina ma dai a ce mu ma muna zuwa yaƙi kamar da kuke zuwa ala na gazu ina ma a ce mu ma muna zuwa yaƙi au nujahid rawi na shakka shin na gazu aka ce ko nujahidu aka ce za ka sai kawo lafasa guda biyu ala na gazu au nujahidu ma'akum ina ma a ce muna yaƙi zumna zuwa yaƙi muna zuwa jihadi tare da ku فقال ما أيكي صلى الله تعالى وسلم لكنا أحسن الجهاد kuna da mafi kyan jihadi ko jihadin wanda ya fi kyau shine gare ku wa ajmaluhu wannan bai kucce muku ba kuma shine mafi kyan sadai menene ahsanul jihadi wa ajmaluhu ga mata yace alhajju yin haji shine ahsanul jihadi shine ajmalul jihadi yace hajjun mabrur haji wanda ya kubuta daga abinda zai tauye ladarsa wanda ya kubuta daga abin da zai rusa sa wanda ya kubuta daga abin da zai lalata shi shine hajjul mabrur watan ya kubuta daga dukkan abubuwan da aka hana a yi lokacin hajji mai hajjin yayi ta tsantsan yayi kokari yayi shine hajji mabrur فقالت عائشة أمنا عائشة فلا أدعو الحج بعد إذ سمعت تندق لوكا تشند نقوى ban sake barin hajji ba wala adabu alhajji ba ni barin hajji ba da istamitu hada bayan na ji wannan rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam na jin musaya ne lokaci اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره يوم الداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين